بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكو قوة شدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2019 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a na sheik uthman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 65 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin bid'o'i a babin kasuwanci na daga cikin bid'o'i a babin kasuwanci barin jahilai su dinga saye da sayarwa a kasuwanni wannan yana daga cikin abin da yake bid'a ne a addini domin kiyaye halal wajibi ne kaucewa haram wajibi ne to barin mutane su dinga mu'amala da haram su dinga ciwo cikinsu haram su dinga ciyar da iyalansu haram su dinga gina da rayuwarsu da haram wannan ba daidai ba ne da haka bid'a ne a bar jahilai waɗanda ba su san hukuncin halar da haram ba su dinga siye da siyarwa a kasuwanni shehu usman dan fojo ya faɗa ka sannan ya kawo maganar da ibn alhaji ya kawo cikin madakal cewa sayyidina umar yakan shiga kasuwanni da sanda ko bulala a hannunsa yakan daki ko zane duk wanda ya ga jahili ne shi a kasuwa ma'ana yana siye yana siyarwa in ya mai intabiyu ya tambaye shi ya ga bai san halar da haram ba bai san menene ya halatta a siyar a kasuwanci a musulunci ba menene ya haramta to yakan zane shi yana daga cikin bid'a har wa yau wakilta jahili a babin siye da siyarwa ya zamana an buɗewa jahili wanda bai san hukuncin halar da haram ba kanti a kasuwa ya zamanto yana siye yana siyarwa ba shi ba ne mai shagon amma dai mai shagon ya wakilta shi ko kuma yaron kantinsa ne bai san menene halar ba bai san menene haram ba kuma ya zama shi ne wakili wannan shi ma malai ce bid'a ne yana daga cikin bid'a har wa yau yawaitar mata a kasuwanni ya zamanto kasuwa ta zamanto ta mata ma'ana maza su dinga zama a gida mata su zamanto su ne 'yan kasuwa ko su suke fita kasuwa siyayya kamar yadda malam ya kawo mana maganganu masu yawa a ƙarƙashin haka ya ce fitar mata zuwa kasuwanni su dinga cin wato gwamutsetseniya da maza su dinga ainihin wato tura-tura da maza wannan bid'a ce ma mai wato bid'ar kuma a bar haramtawa malamai sun yi ijimai akan haka kuma kamanceceniya ne da waɗanda ba musulmi ba dan an ga waɗanda ba musulmi ba suna tura matansu kasuwa ko suna ba da kuɗin cefane ga matansu su je su yi cefane da shofin a cikin kasuwa to wannan ba daidai ba ne musulmi ya yi koyi da wannan ɗabi'a ɗin domin shari'ar musulunci ta hana kamanceceniya da wanda ba musulmi ba ya zo a cikin littafin madahal ya ce ya kamata ga duk wanda ya kasance wato iyalinsa suna da wata bukata ta siyan kaya ko kayan kwalliya ko kayan amfani na yau da kullun to shi ya waje bai je yi musu siyayyar da kansa ko kuma ya aiki wanda zai je ya ainihin wato yi musu wannan siyayya din wanda ya kasance ya san abin kuma ya san hukuncin siyansa ko siyar da shi a musulunci ba daidai ba ne barin mata su zamanto suna fita zuwa kasuwanni lihadil ashiya saboda waɗannan abubuwan idin na zalika yufudi ilal munkar domin hakan yakan bayi zuwa ga munkari bayyananne wanda da yawa daga cikinsu suke aikatawa a bayyane a cikin zamansu a kasuwanni da kuma shaguna na masu sai da kayayyaki da shaguna na masu kera azurfa ko zinare da makamantan haka to bayan malandi ya kawo wannan ya kawo wasu hadithai ko da yake hadisan ba su inganta ba ta fuskar isnadi akwai hadithin ba'idu baina anfasir rijali wa anfasi an-nisa da kuma law kana irqun min al-mar'ati bil mashriq wa irqun bil maghrib min ar-rijali bil maghrib la hanna kullu wahidin minhuma li sahibi to waɗannan hadisan duk da basu inganta ba amma ma'anarsu tana da kyau cewa ko da yaushe a dinga ware mata a raba su da cakuduwa da kuma haduwa da maza saboda hadari da ke tattare da haka da kuma rudi na shedan da ke tattare da wannan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa in qulta fa ma hukmu khurujin nisa'i 'ala at-tawafin alladhina yabi'una al-qutna wa ghayrahu fil qarya qultu inna dhalika haramun ijma'an mala ya ce fa'in ƙulta idan kai tambaya ka ce fama hukuma hurujin nisa ina hukuncin fitar mata alaɗawafina a kan masu zagaye masu shiga kwararo-kwararo loko-loko masu shiga cikin unguwanni allazina ya bi'unar kutuna waɗanda suke sai da auduga ta mata da kayan amfani na yau da kullum irin su man gyaɗa manja irin su ainihin kifin miya wa gairahu da makamancin haka filkaryata a cikin gari to shin ya halatta mace ta leko ta kirawo mai irin wannan sayan sai da kayayyaki a cikin unguwanni ta siya ko bai halatta ba ya halatta mace ta leko daga ita sai zanin daurawa daura kirji kila ma kanta ba kallabi ta leko ta dinga ciniki da mai kifi ko ta leko ta dinga ciniki da mai sai da kayan ainihin wato a kayan yara ko wani abu mai kaba da haka ko kuma makila a kirawo shi cikin gida ya zo a siye kayan daga shi sai matar gidan su yi ciniki ta siya ya fita to sai bala yake cewa wannan haramun ne ijima'an malamai sun yi ijima'i akan haramcin haka wa fil madakhal ya zo cikin littafin madakhal na ibnul hajj ya ce innahu la ya juzu lilmar'aci an ta kharuja illa ala zaujiha domin baya halatta ga mace ta fito ga wani namiji in ba mijinta ba auzi maharamin minha ko muharraminta wanta ko kaninta ko babanta ko wani wanda babu aure tsakaninsu ita kadai ce za ta iya fitowa su yi magana da shi su tattauna da sauransu amma duk wanda ba muharraminta ba to larura ce kawai take tirsasa yin magana da wanda ba muharraminta ba wa qala aidan fi mahallin akhar ibn al-hajj a wani gurin kuma ya sake cewa wa yushtaradu fi haqqihi an shartanta ga haƙƙinsa ya'ani al-ba'i'a ana nufin wato mai sayar da kaya Allah yartakiba ma yaf'aluhu ba'd ad-dawafina kada ya aikata wani abu daga cikin irin abin da masu talla a cikin unguwanni masu zagaye sun ɗauko talla aka suna yawo lunguna-lunguna suna yawo kwararo-kwararo unguwa-unguwa suna sai da kayayyakinsu to kada ya aikata irin abin da masu wannan sana'o'in suke yi fi hazar zaman a cikin wannan zamani me suke yi ya ce min annahu ya bi ulil mar'ati ba da an ya dukula ila maudi'in bi haithu la ya rahu manya murru fit ɗariƙi fatakharujul mar'atu fatashtari min ta yanda shi mai sai da kayan nan zai siyarwa da mace kaya bayan ya shiga wani guri ta inda gurin da babu wanda yake ganinsa cikin masu wucewa ta kan hanya ko ta kirawo shi cikin sauran gidan ko makila ta kira shi cikin gidan ko akwai rila a cikin gidan ko bogula an kira shi ta cikin bogula masu wucewa ba sa ganinsa daga shi sai matar da suke ciniki da ita to idan kai sana'ar ka irin wannan sana'ar ce ta zagaye a cikin unguwanni kana talla to ka kiyaye wannan haramcin da wasu cikin 'yan talla suke yi na keɓanta da matan mutane ana siye da siyarwa tsakankaninsu fa haza yumna'u minhu idza kanat almar'atu wahdaha wannan an haramta yin hakan idan macen ta kasance ita kadai ce macen ita kadai ce mutum ya shiga ta kirawo shi za a ga ana samun irin wannan ko kuma irin masu sana'o'in hannu kujerarta ta kare kawai ta kirawo a kirawo mata abin nan kafinta ko kuma mai gidan ma da kansa saboda ba kowa ne yake kishin iyalinsa ba wani ma da kansa zai ce zan turo shi ya fasan ba kowa daga ita kadai ce a gidan kawai sai turo mata kafinta tana cikin gidan ya zo ya gyara mata kujera ko ya gyara mata wardrobe ko ya gyara mata safe ko mudubinta ya yi kaza a zo a gyara ko kusa kaza ta yi kaza a zo a daura ko kuma masu gyaran ainihin wato satellite shi ma za ka kawo mutum ya zo daga shi sai mata gidan tana zaune yana gyara ya kamo mata wasu tashoshi da take so a kamo mai gidan baya nan ba kowa daga shi sai ita ko mai gyaran famfo duk za ka ga ana samun irin waɗannan abubuwa ɗin to wannan haramun ne keɓantar mai sana'a daga shi sai matar da ta kirawo shi ko kuma aka turo domin ainihin wato ta yi mata gyara to za ga waɗannan abubuwan duk suna faruwa to idan sana'arka ta kasance irin wannan sana'o'in in aka kirawo ka gida za ka gyara kujera to ya kasance mai gidan yana nan ko kuma wani ainihin wato muharraminta yana nan ko kuma akwai wani wakili wanda zai tsaya ka shiga kai gyaran ka fito ba kai kaɗai bane daga kai sai ita ko gyaran wuta ko gyaran ainihin wato abinan satellite ko gyaran kujera ko wani abu mai kama da haka wani lokaci duk za ga ana irin wannan sakacin kawai mutum zai shigo shi kadai daga shi sai matan gidan ya yi minti talatin ya yi awa daya yana ta gyara daga shi sai ita yana duba mun kaza suna ta tattauna suna hira kuma an samu mara kamun kai za ka same ta sai kawai ta saki jiki ta hira da shi sai ta labari to haka in mutum mai sai da kayayyaki ne shi ma wani lokaci da za ka ga wasu shekaru can da suka wuce har mai yankan farce sai a kira shi cikin gida kawai ta zauna ya yanke mata farce to yanzu wannan jahiliyar ta kawo amma akwai wasu wanda suka maye gurbinta kamar irin waɗannan abubuwan da aka ambata to malam yake cewa wannan di yana daga cikin abin da bai halatta ba li'anna zalika khalwatun bi imra'atin ajnabiyya domin hakan kadaita ne da keɓanta da mace wadda ba muharrama ka ba to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutum biyu suka keɓanta da wata mace to na ukun su shaidan ne don haka komai zai iya faruwa ko ya raya maka ko ya raya mata ko ya raya muku kukubin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da an samu keɓanta tsakanin mace da namiji wanda ba muharraminta ba to na ukun su shaidan ne to ya mutum zai zo ya gyaran awa daya a cikin gida na wutar lantarki ko na kaza ko na kaza cikin abubuwan da ake shiga gida a gyara daga shi sai mata gidan wannan akwai haramci a ciki wa huwa muharramun wa in kana lam yaqsidahu yake cewa wa huwa muharramun wannan haramun ne wa in kana koda sun kasance lam yaqsidahu ba su ne ba nufin su suke banta din ba amma yanayin ya bayu zuwa ga kebantar mai sai da kaya a kirawo shi su kebe daga shi sai ita a tsoro suna tattaunawa ko daga shi sai ita a cikin ainihin wato rila suna tattaunawa suna yin ciniki da makamantan haka wa amma dukhuluhu lil baiti fayumna'u min wannan game da abin da ya shafi taleko su yi ciniki ake magana taleko su yi ciniki da namiji akan wannan ake magana sai ma ya cewa amma dukhuluhu amma shigar shi mai wannan sana'ar ko mai wannan kasuwancin lil baiti cikin gidan fayumna'u minhu wannan an hana shi an haramta masa shiga gidan mutane wa in azinat lahu ko da mata gidan ta yi masa izini saboda galibi za ka ga in mace ta samu sake da yawa su duk ire-iren waɗannan abubuwan ba sa ɗaukan sa wani abu sai in namiji ya nuna shi mai kishin iyalinsa da ko da ta yi izini ka shigo yana nan noki ni fa nace ka shigo shigo da Allah ba komai to ka zama mai kishin sana'a ka zama mai kokarin tsabtace sana'a ka daga haramci ya shiga in haramci ya shiga ciki Allah zai kwashe albarka a ciki zaka shekara da shekaru kana wannan sana'a tsufa ya cin maka kai baka rufa kanka asiri ba ballanta naka rufa wani Allah ya kwashe albarka gaji an ce mutum shekara sa 20 kenan kullun yana ta yawo ko gidan kansa ya kasa mallaka kullum ka kalle shi kamar wanda ba shi da sana'a wahalar sai kuma yana samu Allah ta'ala ya zare albarka a ciki saboda saban Allah da mutum ya yi a ciki duk sana'ar da mutum zai yi kokari ya tsaftace ta ya tabbatar da cewa duk wani abu wanda yake na haramun ya tsaftace wa in kana fi hauziha ko da ya kasance cikin mallakinta ne kila ma mace ce mai zaman kanta ita kadai ce a gidan wannan ya mafi haɗari wa in kana fi hauziha ko da tana cikin hauzinta wanda yake mallakinta ne to ko da in tana da miji ai an ce ko ta izini ta baka izini kanka shiga to ai wata za ta ce ai ba mai miji bace gidanta ne to sai malai yake cewa in kana fi hauziha ko da mallakinta ne gidan kanka shiga in za ku shiga to a nemo wani wanda zai zama kuku uku ko in ka zo ta ce gyara za ka yi mun a cikin gida ko kaza za ka yi mun a cikin gidan nan ka fahimci gidan ba kowa sai ka je ka tawo kai da abokanka mutum biyu ko mutum ɗaya ko da yake kuma duk ba muharramanta ba ne an sake kumawa kawai sai ka ce to hajiya gaskiya ni ba na shiga gida irin hakan ya aiki ni kadai sai dai ki nemo wani kaninki wanda zai tsaya ya kula ma saboda har kar a ga ko na yi ba daidai ba ko na yi son zuciya ko na siyo wani abu mara kyau ina so ki haɗa ni da wani wanda shi zai tsaya ya kula mai aikin yi aikin yana kallo in ta ce za ta tsaya ka ce kai baka yadda ba karkari dan abin da zaka samu ta ce to ita gaskiya in ba zaka shigo cikin gidanta kai aikin ba wata ma za ka ga kila abin nan wato tarko ta yi kuma ka tambaya da yawa mutanen kirki sun fada irin wannan tarkon sun halaka saboda hadarin keɓanta da mace yana da yawa mutane waɗanda suka fika nagarta sun fada a wannan jarabawar saboda haka ba abu bane da zaka iya bawa kanka wani tabbaci cewa ai babu damuwa shedan yana shiga tsakiya zaka yi mamaki to saboda haka abu ne mai hadari in kana so ka tsaftace sana'a ka kakka yadda da keɓanta da kai sai mace dan kai kafinta ne ko kai mai walda ne ko kai mai gyaran famfo ne ko mai gyaran wuta ko mai gyaran talabijin ko satellite ko wani abu mai kama da haka wa ya ta'ayyanu alaihi idza waqa'at as-salamatu mimma dhukira an yaghudda tarafahu hina yabi hina bai'ihi lil mar'a wa ya ta'ayyanu alaihi sannan wajibi ne akan sa shi mai saye da sayarwar nan idza waqa'ati salamatu idan an tabbatar da za a kubuta duk wani abu mai hadari babu shi kila gurin fili ne mutane suna ta kai kawo kai ma ga ka a fili ita ma a fili ne za ta siyo wani abu ka zo wucewa kana sayarwa ta tsaye da kai akan hanya to kaga nan ba ke banta hukai ba ta zo wucewa ne za ta siyo wani abu a wajen ka ka tsaya to shi ma in an tabbatar da babu wata fitina shine idza waqa'atis salamatu in an samu zama wato kubuta daga fadawa cikin hadari mimma zukira na irin abin da aka ambata to shi ma duk da haka wajibi ne akan sa an ya gudda tsarafahu ya sunkuyar da ganinsa ya zamanto ya rintsa idanunsa kar ya kurawa matar mutane ido hina bai'ihi lil mar'a lokacin da zai siyarwa wannan matar kaya ko zai lokacin da zai ciniki da ita fala yanzuru illa fi mawdi'i qadamihi kar ya dinga kallon ko ina sai gurin kafarsa ya dinga kallon kafarsa au fi sil'atihi ko kuma ya kura kayansa abin nan tana ta magana shi kuma ya sun kuyar da kai kaman ba da shi take magana ba yana ina jin kihajiya a gaskiya bai da hali haka yana ita ta kila ta zuba masa ido amma shi ba ita yake kallo ba ko da yana kallon kasa wajen kafarsa ko yana kallon kayansa kawai wai in ya zamanto babu wancan hadarin da ake gudu to saboda kullul mu'minina yaghuddu min absarihim ba za ka zo ka kosar da idanka da haram ba da wuta balbal in ya zamanto sana'a kamata suna shigowa ciki su siyayya su kaza su kaza to wannan wajibi ne ka kiyaye waɗannan dokokin in kana so ka haɗu da Allah lafiya kuma kana so sana'a ka ce albarka banda mata banda irin irin sana'o'in da za a ce mutum mai kanti ne ko kuma tela ne ma na mata in aka samu lalatacce ma har awo har auna sai yake sa tif ya auna kafada ta auna kugunta ya auna fadin kirjinta ya auna kaza ya auna kaza duk za ga ana samun irin waɗannan abubuwa kuma dama su dama wannan layin suke so kuma babban tarko ne na shaɗan musamman in mutum yana da nagarta kuma yana ƙoƙarin kamata nagarta to za ga shaɗan ya fi harinsa saboda ka zaman to duk wadda za ka yi kai tela ne na mata to duk wadda za ka yi ɗinki sai dai ta kawo measurement ɗinta ta kawo awanta kaza awo kaza ake sa kaza awo kaza ake sa ko kuma ta kawo riga wadda take daidai girmanta wadda take so a mata irin wannan measurement din kai ka auna rigar ka ɗinka mata amma ba wani gwaninta ba ne ko burgewa mutum ya kama jikin mace wadda ba muharrama sa bai dinga auna ta da sunan shi tailor wannan haramcin za ga yana nan yana ta faruwa ko kuma mutum mai adadi da sau ne gwamutsa matan mutane da wasu katti a tare da sunan shi mai sana'a ne ko mutum mai aski ne kuma ya zo kawai ya dinga yi wa mutane style a kansu ya dinga yin mage da kan mage da waye a cikin kawunan mutane to duk ire-iren waɗannan kowace sana'a za ga sai da shaidan ya shiga ya mata illa to amma kuma mutum in ya shiga kuma sana'ar ita bi zat a zatin ta ba haramun bace in aka samu mutumin kirki ya shiga zai iya gyara ta tsabtace ta yi abin da Allah yake so a ciki kuma za ka sha mamaki irin yadda za ka ga sana'a ta rufa ma asiri ka samu albarka a cikinta kila ma har kana da wasu nauye-nauye da ka ɗauka duk a cikin wannan sana'a ne da haka kenan kaga fala yanzuru illa fi mawdi'i qadamihi aw fi sil'atihi nan yace fi sa'atihi ku gyara ba sa'atihi bane sil'a aw fi sil'atihi ko kuma ya dinga kallon kayansa ila yana sai da irin yarirrika na mata ko yana sai da kaza na mata to in sun zo siyayya shi ba su yake kallo ba ya kura kayansa ido suna magana da shi yana mayan musu a haka wanda kaga abu ne mai wahala وجميع ما ذكر في حق الطوافين متعين على غيرهم من البياعين لهن dukkan abubuwan nan da aka ambata malam yace a haƙƙin masu kewaye da zagayawa cikin unguwanni suna talla suna sai da kayayyaki to duk abin da aka faɗa na haƙƙoƙinsu kiyaye in za su yi cinikayya da mata to muta'ayyinun wannan abun wajibi ne ala gairihim ga waninsu wanda shi kuma ba zagayawa unguwanni yake yana sana'a ba minal bayya'ina lahunna daga wanda yake sayar da kaya ga mata duk wanda yake yana hulɗa da mata to wa'annan ka'idojin wajibi ne kiyaye su ba wai an wajabta wannan kiyaye dokar ga wa'anda kawai zagayawa suke cikin unguwanni suna sai da kayayyakin su ba kamar wanda muka ambata irin masu sai da wannan kayan talla ba su kadai ba duk wanda sana'a samata suna prohibition ne a'a kayan kayan kwalliya ne a'a yarurruka ne a tamfofi ne a'a material duk takalman mata ne duk abinda mutum ke siyarwa to wannan bayanin da aka yi na hukunce-hukuncen shi ma wajibi ne ya kiyaye su sun maƙala ba da kalamin sannan bayan doguwar magana ibn al-hajj sai ce fa ya tafi zo an ya ƙafi shai'in mimma a hadathahu ba'adun nas wato ɗan kasuwa ya yi taka tsantsan ya kiyaye abinda wasu daga cikin mutane suke fadawa cikinsa fi hazar zaman a wannan zamanin misaluhu misalin irin abinda ainihin ake aikatawa na haramci an yi a ce manya bi ulkattan fataratin ya kalu bi mra'atin wa huwa muharramun kama taqaddam wa taratan ta'tihi wa ghayruha minan nisa fayajtami'ina alai wa yaqa'u bi sababi ijtima'ihinna wa muhadathatihinna ma'ahu ashiya'un mamnu'a ممنوعة في الشرع الشريف لأن كثيرا منهن يخرجن عليه دون حجاب وقد يكون بعضهن عليه الثوب الرقيق أو الذي يشف أو الذي يصف أو يشف أو هما معا وقد يكون عليها الثوب الكثير دون سراويل إلى غير ذلك مما هو معلوم من عوائدهن في الوقت ابن الهاجي كتوى مثالي شين أن يأتي من يبيع الكتان wato wanda yake sayar da yadiddika shine kattan wani lokaci mata sukan zo wajensa siyan yadi ko siyan material ko siyan atamfa ko siyan shadda ko irin kayayyakin mata fataratan wani lokaci sai ga ya khalu bi mar'atin mutun yakan keɓanta daga shi sai mace ta shigo kantinsa ba kowa shi kadai ne a cikin kanti daga shi sai ita to dama daman ya zama to gurin da take guri ne kan hanya a bakin kantin take kowa yana kaiwa yana komowa yana ganinta to wannan kaga an kaucewa hadari guda daya yanzu ba a samu halwa ba ba a samu keɓanta ba domin inda ta ya ajiye ta ba can cikin ƙwaryar kanti ya kai ta ba ya ajiye mata kujera a nan bakin kantinsa inda duk masu kaiwa da komowa cikin kasuwa sun ga mace ce a gefe suke magana da ita to kaga an samu wannan ba a samu keɓanta ba in ku an samu kaɗaita daga shi sai ita a can cikin ƙwaryar shago ko kanti wa huwa muharramun wannan haramun ne kamata kaddama kamar yadda bayanin ya gabata wataratan tatihiya wani lokaci kuma tana zuwa ita matar da wata hiya wa gairuha minan nisa sai su zo su su biyu ko su uku wani zai ga aito ai ban kaɗai ta batun da cewa aka yi daga nisa ita yanzu kuma ai ta zo da ƙawarta ko ta zo da ƙanwarta ko ta zo da yayarta ko sun zo su biyu ko su uku suka zo ya ce to wani lokaci in ta tashi zuwa takan zo mata sukan zo wa mutum siyayya ta zo da ita da wasu matan fa ya ji tami'ina alaihi sai su zo su taru a shagonsa ko a kantinsa wa ya ka'u bi sababi jitima'ihinna ta dalilin wannan haɗuwar tasu kuma wa muhadathatihinna da kuma tattaunawa da hira da suke tsakaninsu da shi to sai kaga kuma wasu abubuwa suna faruwa ma ahu tare da shi ashiya'un abubuwan da suke mamnu'atun fi shar'i sharif haramun ne an hana su faruwar su a cikin shari'ar musulunci li'anna kathiran min hunna domin da yawa daga cikin mata ya kharujuna sukan fita alaihi zuwa ga kasuwanni ko siyayya duna hijabin ba tare da hijabi ba musamman kamar dan fodiyo ya zo wannan lokacin namu ibn alhaji ya ce sau da yawa mata za ga in za su je kasuwa wani lokaci ma yanzu sai sun ɗau kwalliya siyayya za ta je fata amma sai ta yi wanka sai ta yi kwalliya ta sa turare ta yi make up na cuwa-cuwa da zamba an yi wannan sannan a tafi wajen mai sai da kaya shi kuma dama ga raunin zuciya ga shedan yana ta kaiwa da komowa to sai ga alaƙoƙi miyagu suna ƙulluwa a irin wannan lokacin da ga mata sun taru tare da shi ana ta hira ana ta tattaunawa li'anna kathiran minhunna kuma gashi dama da yawa daga cikin su ya kharujna suna fita alaihi duna hijabin ba tare da hijabi ba wa qad yakunu ba'dhunna alaihi thawbu ar-raqiq wasu daga cikin su kuma za ga suna sanye da tufafi amma shara-shara raqiq siririn wato bai da kauri alladhi yasifu wanda yana siffanta tudun jiki da fadin jiki da kaurin jiki da komai na jikinta au ya shiffu ko shara-shara ne ma ba ma wai rashin kaurin ba ma wa transparent ne ma ana iya kallo cikin jikinta kuma duk sukan yi irin wannan shedan yakan kawata musu yin wannan saboda sun san suna daga cikin ainihin wato makaman shedan a zo a karya mutum zuciya duk ustazancin mutum duk tsoron Allah san irin mata suna zuwa irin wannan yanayin kuma yakan cika idansu da su to akwai hadari to shi sa bala yake ta jan hankali ga mada mata an san su su zauna a gida mazajensu ko ƴan uwansu su je kasuwa su yi musu siyayya amma gaurayen nan haɗuwar da ake mata da maza a cika kasuwanni gaba ɗaya a ita mu'amaloli to wannan gaskiyar magana akwai haɗarurruka kuma 'yan kasuwa da yawa in kai hira da su za su gaya ma cewa ana samun matsaloli da yawa a ko'in da ma har shashancin ko fasikancin a cikin kantin ma ana yi kantinan da suke akwai kantin da za a gani ciki da falo a kantin da ka je za a ga wani lokaci sai an kunna wuta saboda duhu kaya sun yawa yana da duhu su saboda haka akwai haɗarurruka da suke faruwa da dama a irin wannan to ga kuma shaidanci irin na yawancin matan su kuma sai wa'anda Allah ta'ala ya tsare wanda za ta je kasuwa ta shiga irin ta addini ta rufe jikinta ruf to su kuma guda nawa ne wata gyale ne ta sa kuma yana na aka faɗa ta duk kirjinta a waje ki wata ma ɗan gyalen da ta sa ɗin la yusminu wa la yughni min ju'in ga kayan dama irin su kasan irin kayan da fitat kaya ne dama yawancin ɗinkin musamman yara yanzu kaya ne wanda duk sai an yayyage shi an fici-fici da shi an tsutsuke shi haka kayan yake duk ya takure jiki ya matse jiki haka kuma za ta ɗau wanka ta yi make up ta tafi kasuwa siyayya to kaga abin akwai haɗari mu'amala da irin wa'annan su zama su ne kwastomomin ka to sai kai takatsinsa ya zama irin wa'annan matan masu irin wannan musamman masu kai da masu sai da cosmetics kayan mata kayan kwalliyan kayan turaruka kayan irin su jambaki su hoda su waye za a ga wannan kai tsaye ka sana'o'i ne kayan mata ne to za a ga irin wannan za a ga ana mutum yana cin karo da irin wannan da aka wata dama intentionally ta zo don ta nemi ta kautar mutum daga kan tafarki da aka sai ta yi shiga irin wato dimma fatin guraren fitina a jikinta sai ta bayyanar da su wani lokaci da gangan a dinga sunkuyawa don a ɗauki wani abu ko wani abu mai kama da haka duk don a ja hankalin shi wannan mai shago wanda a wani lokaci ma za a ga wani lokaci in su su da yawa ne in kashe galtu da wannan kalle-kallen kuma sai ƙila ma sata ake ma tunda an fahimci hankalinka ita dama wannan an zo da ita ne don ta zamanto ta fusgi hankalinka tunaninka ya tafi kanta to ita kuma ɗaya tana nan tana maka ɓanna a cikin shago da ana samun irin waɗannan abubuwa to ka ji ko kuma da yan kasuwan suna zaune muna wasu suna nan ji suna ji sai dai mutum ba irin wannan sana'o'in yake ba amma mutukar mutum yana sana'o'i irin na kayan mata musamman a wannan zamanin da iyaye sun bar ƴaƴansu sakaka kawai kowa ce ta tafiya ta kasuwa budurwa ita kaɗai za ta yi wanka ta yi ado ta sa kaya ɗamin mutu tafiya ta kasuwa siyayya babu ta mata ba ta sallahu kuma ta ce allah ya kiyaye shi ma an ka samu lusarin uba in ya haɗu da ita na za ki a ummaci kasuwa zan ji to sai an dawo shi ke don haka ga 'yan matan su ma ga su sannan kuma ga su kansu matan auren yake cewa wa ya kunu alaiha thawbul kasir wani lokaci kuma ga kayan nata wato duna sarawil kaya ne wanda yake kasir bai da tsawo sosai ba yalwatacce bane wanda ya yalwaci jikinta ya rufe ta kuma babu wando a ciki babu sarawil dogon wando da za ga kaga dai kayan damamman kaya ne kuma kila transparent ne mai nuna jiki ne sannan ba wani tsayi ne da shi ba ba kuma dogon wando a ciki wanda kila zai rufe ainihin jikinta a haka kawai za ta taho kasuwa ila gairi zalika izuwa wani haka min ma huwa ma'lumun daga abin da yake sananne ne min awaidihin daga al'adun su fil waqti a wannan lokacin da muke ciki tun fa wancan lokacin ba ma dan fodiyo ba ibn al-hajj an fahimta ba fa wannan ba fa wannan lokacin da muke ciki 2019 ba fa Shehu Usman dan fodiyo ya kawo wannan magana kuma shi ma ba maga hakaito ta yayi daga wato ainihin wato mai madakhal ibn al-hajj tun a wancan zamanin da abubuwa na fitintunu abubuwa na fitsara da rashin kunya abubuwa na halaka ba su yawa ba amma kaji suna faɗa cewa mata suna sa matsatsin kaya suna sa kaya masu shara-shara suna shiga cikin kasuwanni don su halakar da 'yan kasuwa su ja hankalin 'yan kasuwa to ina ga wannan lokacin da muke ciki da wata kawai ma za ka ganta ita ba aikin maka ba ballantana ka ce ɗawafi take yi haka kawai mace za ta yi wanka ta fito dawafi cikin gari ba a ka'aba ba ko ta dinga safa da marwa ita ba wajen sa'ayi ba ba inda za ta kawai ta yi wanka zaman gida ya ishe ta kawai ta yi wanka ta kwalliya kawai ta shiga kasuwa ta zagaye kasuwa ta je ta ta latsa kaya ta ta taya wannan ta taya ba siya za ta yi ba kawai ta je dai ta yi yawon bude ido ta ga kaza kawai shikenan ko kuma kawai ta tafi supermarket din na wayannan manya-manyan supermarket din da matsatsin kaya in aka kura ma ido sai dai kai ka ɗauke kanka mata da aka san su da kunya amma wata sai dai kai ne za ka zama macen ita aka sani da kunya kai ne aka san ka tsage-tsage to kai yanzu kai ne za ka ko a da sau wata in ta kaso maka kallo sai dai kai ka ɗauke kanka ko ba kwa lura ne sai dai kai ka arin mayafin kunya kai ka yafa kai ka kallon yayi yawa kau da kanka Allah ya kiyaye a wancan lokacin to ina ga wannan lokacin da muke ciki da aka wajibi ne ga iyaye wajibi ne ga mazaje su yi iyaye su yi kishin ƴaƴayensu mazaje su yi kishin matayensu shiga kasuwa sai in an shiga babin larura shi ma kuma sai an kiyaye dokoki da ka'idoji na musulunci shiga mace kasuwa sai in ya zama za mu karanta a can gaba sai larurar ta kai ta ƙarshe akwai za mu karanta gurin da ya ce kai in ma ya zama dole sai ta shiga to a aiki tsohuwa kuma da za a ga haka ko wajen cefa ne za ga tsofaffi ne suke zuwa ko ku lura ba ko cefa ne haka siyo kayan miya da waye za ga wata tsohuwa a gidan ita ake aike ta je ta siyo kaza ta siyo kaza ta siyo kaza ta dawo wanda su dama sun riga shekaru sun cin musu ba wanda zai kalle su ya sha'awa ba su da wani tunani ne su ja hankalin wani amma wadda take da ruwan kyau a tattare da ita za ta iya jan hankali ko a ja hankalinta akwai hadari barinta ba wata ka'ida ta dinga shiga da inda ta ga dama da kuma duk gaba ɗaya saboda kamar yadda na ambata satin da ya gabata saboda al'adu da muka samu tuwar duk sun shigo cikinmu sun narke sun zama namu duk sun yi sa muka zama haka mu ba wa qala fil madkhal aidan fi mahallin akhar wato ibn al-hajj a wani gurin kuma ya sake cewa wayan bagilil ba'i ya kamata ga mai wato mai ciniki mai saye da sayarwa idza ja'at humra'atun idan mace ta zo wajensa tashtari minhu za ta sayi kaya a wajensa an yanzura fi amriha ya kula da al'amarinta ya kalli al'amarinta wace irin mace ce ita mace ce mai kamun ka akwai wadda wallahi tallahi in baka yi hankali ba ma garin ta dauko kaya za ta dinga taba ka ba ruwanta a'a ba wannan ba sai ka matsa wani lokaci sai ka janye ka bata guri in ba haka ba sai ta taba jikinka ta dauko ta nuna wanda take so ba ruwanta su saboda haka idan kai mai irin wannan sana'o'in ne ko mace ta zo kantinka siyayya to lura wace irin mace ce wata daga ganin ta dama ta zo tana ta cin cingan tana kaskas tana hura wannan balan-balan din to kaga sai kai wa hankala to luratu ta zo tana ta babban karama a kirji da ta sa kaya abin nan kaga wannan akwai haɗe ka san wace iri ce don haka kai maza maza ka san yadda za ku yi wato ku rabu da ita cikin aminci fa in kana alaiha raqiqu min athiyab ya zaka san wace irin mace ce sai ce idan tana sanye da kaya shara-shara shine raqiqun min athiyab tana sanye da kaya mara kauri gashi nan yana nuna komai na jikinta aw kanat mimman tuzhiru mi'samiha ko tana daga cikin waɗanda suke bayyanar da gabobin jikinsu irin kayan dinkin da ake yi na yanzu tudin jikinta duk ko ina gashi nan a bayyane aw shay'an min zinatiha ko tana daga cikin wanda take bayyanar da wani abu na adanta wani lokaci kawai a bude gyalan maimakon a yafa shi kawai sai a sake shi haka kaga irin sarkar da take wuyanta kaga irin aikin da aka yi wa rigarta kaga kaza ka kalli yanayin kirjinta to wannan shi ma yana nuna maka wace iri ce shine ma'ana au shay'an min zinatiha au ta takallamu ko kuma ka lura da ita tana magana bi kalamin fihi liyuna tana wani ainihin wato karere magana tana wani sanya tajwidi a cikin muryarta to wannan kaga akwai akwai matsala fihi liyuna tana wani lausasa maganarta an fahimta kamar yadda na kaji wata tana wai mai sunan babana kuma shi ɗin ma wai ba haka za ta fito kamar yadda na faɗa ba sai an yi tajwidi an yi gunna da kalkala sugura da kubura wajen faɗa ayya haba mai sunan baba duk sai an faɗa duk dan a karya maka ainihin wato zuciyarka to in ka lura cewa mace ce mai kakale ta zo tana ta karerayar magana wariqatun magana ta ga laushi ga siranta fa ya amalu ala tarkil bai ilaha in so samu ne ya daina ciniki da ita amma ma'al mudarati tare da tausasawa laha gare ta hatta tan sarifa anhu bi salamin hatta tafi su rabu lafiya dan wani lokaci kuma in aka fahimci kai mutumin kirki ne kai kamamme ne kai kaza to kuma in akai akai a ja hankalin ka to kuma wani sharri da cutarwa zai iya biyowa to shi sa sai ku rabu da ita lafiya kalau ku rabu cikin aminci shine ma'ana in kaga irin haka take to kai maza maza ka bar wannan cinikin tare da ita sannan kuma ma'al mudarati tare da mulayana da mulaqafa shine mudarat tare da lau tausasawa laha gare ta hatta tan sarifa har dai Allah ya sa ta tafiyar ta anhu ta barshi bi salamin wato cikin aminci li'anna ba'd an-nisa' sai malam ibn al-haji ke ta domin wasu daga cikin mata mata ya shurna fi hadha zaman a wannan zamanin da muke ciki duk lokacin da suka fahimci mimman ya tawarra'u ga wanda yake taka tsantsan yake tsantseni an mukhaladatihinna mukhaladatihinna game da cuɗanya da su tasallatsuna alaihi bil izayati bi baza'atil lisan wal kalamul mukanna duk lokacin da suka fahimci cewa wannan mutumin kirki ne wannan kamili ne wannan kamamme ne baya son shirme baya son irin wannan to duk lokacin da suka gano suka yi suka yi su ja hankalinsa da irin dabarbaru da makirce makirce irin nasu abin ya ci tira to me zai faru tasallaqna alaihi sai su samu dama a kansa bil idayati ta hanyar cutar da shi bi baza'atil lisan da maganganu masu kaushi an fahimta ko kuma baza'atil lisan da maganganu na rashin kunya cikin baza'a maganganu na rashin kunya wal kalamul mukanna da wata magana ta ainihin wato wato al mukanna wadda aka sakaya ta magana ce wadda take ba a fili ba ya iyalin kuwa ya yaya tamu wasu ake a gano a ni ban ya aure ba yawa wato haka take so shi ne kai ba gane ba shi ne kalamul mukanna din an fahimta ya'yan kannan namu kuwa kaga in baka fara tara 'ya'yan ba ko ba ma ka da auren ma kaga dama abinda take so ta jike an fahimta wa hadhihi baliyatun uzma mala yace wannan bala'i ne fa mai girma waqa'at fi hadha zaman da ya faru yake faruwa a wannan zamanin ba ba wannan zamanin da muke cike wa mala yake magana sama da shekara shekara ɗaruruwa fa da suka wuce yake wannan magana yace wa hadha wa hadhihi baliyatun uzma to ina ga yanzu inda tun a wancan lokacin akwai burbushin irin wa'annan matan to ina ga yanzu da sun yawaita kuma kasuwannin sun yawaita kuma gashi nan dai ana ta ba ka'idoji na musulunci galibi ake bi ba fatajidul bazzaz ka samu mai sai da tufafi shine albazzaz albaz kayan sawa kenan fil galibi a mafi yawan lokuta la ya khalu dukanuhu kaga kantinsa da wuya ka rasa min imra'atin ko da mace guda daya au ma za da alaiha ko kuma ma abin da ya karu akan mace guda daya za ka zo ka samu mata biyu uku hudu biyar wani lokaci an yi cika ba mata sun cika shagon nasa duk wanda yake sana'o'i irin na mata za ga haka wasu suna ciki wasu suna jiran wasu su fito su ma su shiga to duk wanda hulɗoɗi ko karantarwa kake inda na mata ne su kai takardu ba karantarwa ko ta addini ce in dai mata su ne ɗalibanka to wallahi tallahi sai ka yi takatsantsan kwarai da gaske sai kana ta'addu'ar Allah ta'ala ya sa a rabu lafiya to ballantana wata kasuwa karantar da su kake ƙur'ani kake karantar da su amma wallahi sai kayi a hankali wata rana ina abin nan naji wata ɗaliba a cikin makarantun islamiyu kawai sai sai na ji ɗaya tana tambaya ta har yanzu baki ta makaranta wani yau ba za ni ba kin gafi karfe uku ta yi ba kuma kin san halin malamwa ne ta ce rabu da shi da Allah a wanka zan je ɗauka tukun da na ɗau wanka wallahi in na je kawai muka na ɗanyi wa dariya shi kenan akwai haɗari kana kallon su haka wasu kana kallon su kamar yan ƙanana kai suna ganin ka kai ne baka isa ba ma saboda haka akwai matsaloli da yawa kaga ta gano wukinas ɗinsu shi da an je da yan kwalliyar na aka ɗanyi masa fari shikenan kawai shi duk wani zafi da ya ɗauka da ya ɗau zafi kamar transformer amma da ta je ta mai wannan diya sallace Allahumma wayanda ba su yi wannan ba su kam sa sha jibga amma ita ta kwaci kanta tunda ta yi masa fari ta yi abin nan a babun fa abin da ya shafi karantarwa babin abin da ya shafi karanta wato ina ga harkoki kuma na duniya dama wanda dama wannan harkoki ne na hada-hadar duniya ya ce sau da yawa za ga mai sai da kayan tufafi da wahala ka gaba mace guda ɗaya ko fiye da haka a cikin kantinsa ma'awuju da lufsi raƙiƙ tare da wannan sun sanya wannan kayan masu shara-shara shi baya aikin hizba kuma a cikin shagon nasa wadda duk wadda ta zo da irin wannan kayancin shi baya ciniki da irinsu an fahimta duk wadda ta zo dama da ya gance ce hajiya kake shigo ba na sai da kaya da masu sanya irin wannan kayan to kaga ya zaya abin yana da wahala gashi sun zo sun cika masu shago suna sanye da tufafi wanda yake mai nuna siffar jikinsu wata halli ga kayan kwalliya wa zina ga ado wata barruj ga shiga ta tsiraici duk sun yi kuma sun shigo masu cikin shago an sha turarurruka kala-kala wannan in ta kutufe shi da kallo ta nan gurin waccan ita ma yi waiwaya nan sai ga kai wannan kallanta ya tsaya shi dan ya ce mai yawo da hankali ya ci zuciyarsa ta kai kawo hatta ka anna ba'dahunna ma azwajihinna kai wasu yanda suke sakewa in suka je kasuwa ko suka je kantin mutum wallahi kai ka rantse tare da mazajen su suke sakin jiki za ta yi ta kareraya a cikin shagon ta ta sakin zance mara kai tare da shi in me mai auren ce wata in ta samu shashasha ɗan uwanta har gidan auren da sirrin mijinta zai ta sai ta gaya masa umma dama ba san mijin take ba sosai duk sai ta bashi labari kawai larura ce kawai dai tana zaune saboda iyayenta sun ce wallahi ita ba ma san mijin take ba siyayya fa ta zo ya ma kaga ta ta buge da zancen gidanta kuma in kai matashi ne dan gayu kuma shikenan ta dinga wallahi kaga kaga ai kai kai yanzu dan Allah wace mace ce za ta ce ba ta san ka eh kaga kaga kaga an fara an fara advertisement kenan eh ga kadan tsatsab da kai ga kadan waye an fara yabanka auzi maharamihinna ko kai ka rantse da Allah suna tare da wani babansu ne ko wani wansu ko kaninsu cikin muharramanta alama yu'lamu bisa ga abin da an riga an sani min adatihinna na al'adar mata fi dalika suna da sakaci wajen irin wannan yanzu nan za ta saba da kai yanzu nan za ta saki jiki kuma ta gaya maka abubuwan da baka tsammani saboda ka al'adarsa ce haka وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال كما يتبت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم ينتشعوا كنيسا تتكان نمبر فشم ماذا دا نمبر فشم ماتا كنيسا تاسو شيسا حتى أباب كوير وأنبا لرورا باء هذا da lokacin ana zaune lafiya ne za ga ana haɗa yara 'yan ƙanana duk ba sa sanin inda aka dosa da dan ba na manta lokacin a firamare ma in aji ya fiye surutu to sai a zo a yi musu wani irin abu namiji yana nan sai a sa musu mace a tsakiya karka ga yadda 'yan ajin za su je wajen fomar sasi ta magiya don allah sun daina surutu a raba su kuma kan a raba su kowa jin haushin ta yake in ta kalli wannan wannan manta abin nan yana duk abin nan saboda sun damu amma yanzu ka sa musu a yi lafiya lauke wannan hadisin bai inganta ba kamar yadda muka karanta satin da ya wuce summa inna ba'dahunna i'tadat ma'a dhalika 'adatan dhamima wa hiya anna alwahidata minhunna ta'ti bi zawjiha litashtariya ma taqtaru fa idha jalasat 'ala ad-dukkan dhahaba zawjuha ila makanin akhar wa tarakaha kaji kuma wa hadhihi baliyatun wa fitna thumma inna ba'dahunna sannan wasu matan su kuma i'tadat ma'a dhalika sun kuma saba tare da haka adatan zanima sun saba da wata al'adar mummuna wahiya al'adar ita ce annal wahidata min hunna ɗaya daga cikinsu ta atibi zaujiha za ta zo za ta zo da mijin nata kanti ko wajen siyayya shi amma hoto ne litashtariya ma taktaru domin ta siya abin da take so fa idza jalasat ala dukkan idan ta zo ta zauna a kantin zahaba zaujuha ila makanin akhar shi kuma mijin sai ya tafi wani guri ya ce in kin gama kimin waya na dawo kaji tare da shi ba suka taho kasuwar maimakon ya tsaya yanzu hatta irin ganin likita in banda larura ko ba kuma wata larura kamata yin matarka za ta ga likita ba dokar da ta hana ku je tare da ita likita ya ganta amma mutum da yawan mutum za ga yawanci kawai mutum tura matarsa yake ta je ta ga likita kuma a mafi yawan lokuta gurin ganin likitan nan ɗaki ne daga likita sai feshen shi ma kaga in likita yana so ya kubuta saboda bai san wata hatsabi biyar wata mai haɗarin da za ta shigo masa ba sai ya sa a kawo masa wani a ciki to an tashi ma sai ga asibitocin kuma sai a kawo mace ita ce wadda za ta dinga zuwa tana kirawo feshen an kuma kenan in ba feshen daga shi sai ita suna cikin wannan gurin ita wannan ma'aikaciyar in kuma da feshin ita ce za ta je ta kira feshin in an zo an gana da feshin an gama ya fita ta sai kira wani da kuma a dokar ina ganin ban san dokar sai an rufe ba a barin kofa buɗe Allah wa alam ban san me yasa ba amma dai duk ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda suke suna da haɗari suna da haɗari ba dokar da ta hana kai raka matarka in za ta je ganin likita ku je tare ga likita gata wani lokaci sai ga an buɗe wani babi da ba nan ne ba wannan matsala ce ta kai ta ba in an samu sakarar likita mara tsoron Allah shi ma sai ya bi wannan kuma sai ya ta hira da matan mutane to duk akwai ire-iren waɗannan haɗarurrukan amma saboda ƙarancin kishin iyalai sun yi ƙaranci a cikin al'ummarmu shi yasa duk wannan za ka gaba ruwan kowa kawai duk inda matarsa za ta je kawai tafiya ko garin za ta bari ba inda za shi ko tasha ba zai raka ta ba kawai zai ba ta kuɗin mota zai ta dawo allah ya kiyaye a je ƙatti su sa ta tsakiya in an yi kwana ta kwanta a jikin wannan in an yi kwana ta kwanta a jikin wannan an fahimta akwai wata da ta ce min kawai wani ya zo ya zauna tsakiyar su kuma ya zaro carbi kawai ya zazzare ido yana ta ja kawai an yi abin da ya kwanto tun kuɗe shaka ce malam mai yasa kake haka da Allah da gangan kawai in an yi wata kwana kawai da gangan kawai ya kwanto na har sai ya kusa kwanta a gaba daya wai wai duk kwana akai yanzu dan Allah wannan da mijinta zai yi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai halatta ba ga mace ta tafiya wuni guda ba tare da muharraminta ba amma wallahi wani za tafiya matarsa zai tura ta daga nan zuwa mambila wajen tafiyar awoyi da yawa ba ruwansa kawai ya sa ta mota shikenan kawai duk taimakon da za ta nema sai dai ta nema wajen wani namiji da bata san kowaye ba akwai wata mata da ta ce wallahi wani ya biyo ta tun daga abuja a kaduna zai sauka amma haida ya biyo ta hakan kuma hadarin ta ce wallahi cikin dare ne dare ya yi musu a tasha har bayan sallar isha suna tasha wani ƙauye suka shiga a cikin abujan kuma har wajen karfe tara hankalinta ya tashi aka ce in ba a samu mota ba sai dai su kwana a tasha to a tasha a ina aka ce waya ko ɗakin wani mai gadi wai sai dai su shiga nan da yatta kuma yatta ma budurwa ce ƙarshe mai ya faru sai can sai ga wata mota sai suka samu ita a wasu samari su su biyu kawai tafiya ɗaya sai suka shiga gidan gaba ita da ita sai suka shiga baya sai ga shi wannan fitinannen mutum na uku sai ya shiga cikinsu ana tafiya cikin dare wajen goma na dare ta ce kawai ta je yana lalibar jikinta cikin dare ba ta ce kuma yar tata tana can gefe ta yi bacci ma yar ita ma haka suka yi ta wannan artabin zai sauka a kaduna ya ƙi sauka a kaduna ya zo hannan kuma ya taimata magiya ta bashi lambar waya mijinta shi yana kwance yana ta munshari a cikin daki ga yi can za a mafashin matarsa duk abinda shari'a ta faɗa fa akwai hikima ba lallai ka gane hikima ba ma akwai hikima mace akwai tana da rauni komai nagartatta komai tarbiyyarta ana bukatar security tana bukatar security ko kananta ne aka gani tare dan iska ba zai zo kula su ba amma ka kalla ko unguwa za ta tafi ita kadai to insha Allah irin samarin nan na ƙarya sai biyu uku sai sun tare ta kananta kawai aka hada su aka ce su ya je ya raka ta to za a ga wannan duk da ba wani babba bane wanda zai iya hana a cutar da ita amma wannan yakan dan bata wata kima da kwarjini da wata kariya to ballanta na a ganta da wani babba amma an kasa gane wannan hikimar kawo amanan nan da Allah ta'ala ya bayar tarbiyya da take da wahala yanzu an saki matan nan kawai yaran nan suna ta tafiya da inda suke so ba wai rashin yadda ba ne wata za ta dinga ganin duk inda za ta sai an haɗa ta da wani sai ta dinga ganin rashin yadda tarbiyyar nan da ka gina tun daga kankanta har ta girman nan to tarbiyyar kake so kada wani rana tsaka saboda rauninsu ya kai rauni in ta haɗu da wani fasikin ya mata wani kalamun yanzu sai ya kwakwance duk tarbiyyar da ka bata wajen shekara nawa shi sa ake son a dinga kula da su a dinga kawwame su a dinga raba su da cakuduwa da maza Allah ya kiyaye ya ce zai gan namiji ya raka matar tasa kasuwa amma shi ya samu wani guri ya zauna kawai yana ta shan lemansa ko yana ta danna dannan waya ita take ta kasuwancin take ta hulɗata da mai shagon ko kuma ma ya tafiya sa wani gurin kawai ya ce in ta gama ta mai waya zai dawo ya ɗauke ta mala yake cewa hadhihi baliyatun wannan shi ma wani bala'in ne wa fitnatun kuma fitina ce li'annaha in jalasat wahadaha fi dukkan domin in ta zauna ita kadai a cikin kantin fahiyya a azamul fitan wannan ita ce mafi girman fitina mace ta zauna ita kaɗai daga ita sai mai kanti wa in kana ma'aha gairu haminan nisa ta zaya da fitan idan kuma tare da ita da wasu matan suka je kasuwa fitintunin sun karu karka ɗauka kai wani sauƙi ka samu mai kanti za ta tashi ta zo da ƙawayenta su su biyu fitintunu sun karu inda ita kaɗai ce in Allah ya taimake ka kai ƙarfin hali za ka iya tunkuɗe sharrinta to yanzu su su uku ne da aka ka ɗauka wannan zuwan da suka yi su biyu su uku din matan ne dai da aka ka ɗauka fitina ta yi sauƙi tun da dai ba ita kaɗai ba ai ba za ta iya maka wata magana ba ko ba za ta iya maka rashin kunya ko fitsara yanzu tun da suka zo su su uku to fitintun sun ƙaru wata addadat kuma yanzu fitintunin sun ƙara ƙididdiguwa maimakon da fitina kana fuskantar ta daga guda ɗaya ita kaɗai ce ta shigo shagonka to yanzu sun zo su su biyu ko sun zo su uku ko su su biyar suka zo maka shago to yanzu kaga fitintunin in da fitina ɗaya ce yanzu ta zama fitina guda biyar wa kasratul mihan kuma jarabawa ta ƙara yawa yanzu da an jarabce ka da guda ɗaya ta zo ta yi shigar ya juju wa majuju ta shigo maka shago ta shigo kantinka za ta yi siyayya ga yanayin yadda ta zo to da kaga jarabawa ka guda ɗaya ce ita kaɗai kake fuskanta in Allah ya ce muke ka ci wannan jarabawa to yanzu sai suka zo su su uku kuma duk sun yi wannan shiga ya juju wa majuju din wata za'afat yanzu kuma jarabawa ta ƙara ninkuwa wannan tana ƙoƙarin fusgarka ta can wannan ita ma tana miƙa tana fusgarka ta can wannan tana kaza wannan kuma ga kalmomi na fitina tana zazzaro su tana gaya ma siyama idan kana sahibu dukani shaban kaji ba mai ce musamman in mai kantin saurayi ne dama shi ma ala shafa hufuratin mina shahawa yana nan shi ma dama haƙuri ke ta yi wani lokaci ya azumi dai da haka ake ta lallaba to sai kuma ga 'yan mata masu fitina sun yi shiga kuma ta fitina sun zo masa shagonsa ai shi wannan zai so ma kan hira ta yanki ko za a ita hira kawai in aka abu ne ɗauko wannan labarin a yi kaza a yi kaza yi musu ragi ma diddan kullum gobe su sake dawo fa inna hunna ya amalna alaihi ayyi nau'i ayyi anwa'il hiyal wal makar yace domin su matan nan za su yi kowane irin nau'i na dabaru da makirci a gare shi siyama idza kana laysa bi mutaahhilin musamman ma in ba shi da iyali in ba shi da iyali fatazidul fitan fitintunin sai su karu in yana da iyali kila wannan ba wannan maganganun da suke ba sababbi ba ne yadda suke ta masa wani abin nan ba sabo ba ne duk abin da za su yi yana da iyalansa ya saba gani to fitinar da ɗan sauƙi to dama matashi ne ba shi da iyali kuma ga mata sun zo sun sa shi a gaba waƙalla an yi takhallasa min shi baki hinna kaɗan ne mutum zai iya kubuta daga cikin tarkonsu shi ne waƙalla an yi takhallasa min shi baki hin wallahi sai illa man rahima rabbuk wanda zai iya kubuta daga sharrin tarko tarkunan da suka ana in sun zo sun sa mutum a gaba irin wannan to kaɗan ne wanda zai iya kubuta daga nan za ga daga wannan maganar to za a fara musanyen canjan waya za a ba da lambar waya ta gai karbi tasu abin nan su dama ba su da wani aiki shi ne yake kasuwanci kila yana dan wasu abubuwa ma ba su da komai da aka da rana za a ji an shararo ma waya yana kanti yana ciniki da kwastomomi kuma yana ina jinki ina jinki a haba sai ga kuma ana gashi ba ciniki kuke kuma soyayya yake yi nan ta waya wani lokaci dama dura kati ake wanda ba zai kare da wuri ba la maqtu'atin wala mamnu'a da ya kare zai kuma kara wani katin an bayyanta ana kashe murya ana baby na wai da girman ka da gemu da kasin ba ana ce ma baby wa anta khulusa lahu sa'atun duna sayyi'atin yartakibuha kaɗan ne mutumin da zai iya kubuta sa'atun wani lokaci duna sayyatin yartaki buha ba tare da wani mummunan aiki da ya aikata ba mafi karanci kila lokacin da za su tafi sun gama yi masa wannan hirar kila duk mazi ya bata masa jiki ya shiga cikin wani hali akwai haɗarurruka masu yawa duk kuna fahimtar karatun nan nawa alhamdulillah fa in ma bi ainihi ko dai da idansa sai ya aikata haram dole in mata suka yi mai irin wannan in ma bi ainihi ko dai da idansa an ce ya dinga kallon kayansa ko ya kalli kafarsa wallahi ba zai iya ba kawai sai shaidan sai dan daga kanka kalli fuskar ta fa kalli ya dinga sawwala maka kenan ita ma ta dan dinga kaiwa tana komowa tana juyi tana tafiya kamar waina tana ta jujjuya maka a cikin shago duk ana ta nunnuna maka mafatin kala kala au bi udhnihi ko kuma sai ya aikata haram da kunnansa dan zai dinga jin suna maganganu kila ma a fara sakin layi daga zuwa siyayya au bi lisanihi ko da harshen sa ko shi ma sai ya maida wata magana a baki din nan ba kina ganin ki baki komai naki daidai kaza kaza kaza bi lisan au bi yadihi ko kuma ma abun ya kai ga hannu ya kai hannunsa ya taba au bi kalbihi ko kuma mafi karanci sai ya ji dadi a zuciyarsa ba zai yiwu yana matashi ba shi da iyali to ko mai iyalin ya aka kare ballantana wanda yake wahada hula sharika lahu a ce irin wa'annan su zo su alal akalli sun cutar da shi domin sai ya ji daɗin ganin su ya ji wani farin ciki ya ji kwanciyar rai ya ji ina ma wannan ina kaza ina ma sai shedan ya dinga saka masa abubuwa a zuciyarsa larura ce kawai mu'amala da su kuma kai kokari ta yanke nan da nan kar ka dinga jan su da tsawo kuma duk abin da za su yi za su dinga kai wallahi ba ka ganewa wai duk saboda ka nuna cewa kai fa ba wannan abubuwan ta dinga cewa ba ka ganewa wallahi kai kaman ba dan garin nan ba kai kaman ba dan zamani ba kai kaman ba wayayye ba ga kanan alamun ka waye ne kai amma ana ta abin nan sai ka nuna baka gane ba wa qala alaihi salatu wassalam wa man hama hawla al-hima yushiku an yarta an yaqa fi duk wanda yaje yana yana yin kiwo a gefen shingen mutane zai fada cikin shinge kuwa duk wanda kaga yana sansana haram sai ya fada ciki sai ya ci haram wata rana duk wanda kaga yana rara gefe yana bibiyar haram to sai ya afka cikin ta abinda zai kubutar da kai shine duk inda haram take guje mata Allah ta'ala ce wala taqrabu zina ba ma ai zinan ba wala taqrabu muqarabatu zina ma haramun kada ma ka kusanta to kuma wayannan abubuwan suna daga cikin muqarabatu zina ko shakka babu in mutum ya lazumci irin wannan in ba Allah ya tsare shi ba sai ya fada da haka mu'amala da su sai wanda suka zama halakka ya mu'amala da su sai matakka ta aure wadda ya halatta halak malakka dinga mu'amala da ita amma in ba haka ba to akwai hadari kuma ka zama ala hazar ka zama kana taka tsantsan domin wa man hama haulal hima yushiku an ya kafi duk wanda ya zamanto yana kusantar haram to zai fada cikin haram kuma za ga wannan hadarin ya fi ga 'yan uwa matasa shi sa hadithin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan lokacin da muke ciki ake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum wa ata falyatazawwaj hatta inna ba'dahunna la tas'alu sahibat dukan alaka zawja alaka jariya fa in sha'arna minhu ta'affuf amilna alaihi hilata fi ma yuridnahu minhu min malin aw ghairi fa in ajazna anhu wa kallat hilatuhunna fihi raja'na yaskharna bihi wa yaj'alnahu muthla wa ya'ibna alaihi alkhaira wat-ta'affufa wa yattahimnahu fi dinihi wa yansibnahu ila kasafati at-tab'i wa yaqulna inna ma huwa fihi laysa bihaqiqatin bal yasta'milu dhalika lirriya was-sum'ati inda al-khalq إلى غير ذلك وهو كثير وحيلتهن في هذا وغيره قل أن تنحصر حتى لقد تلف كثير من الناس بسببهن سيما في معاملتهن مع أزواجهن ولبعض الناس أتلقن عليه دينه وبعضهم نفسه وبعضهم مالا malai ce har wasu daga cikin matan nan fa za ka ga suna tambayar mai kanti sahibu dukan a tambaye shi alaka zaujawa ko kana da mata alaka zauja duk bude babin hira lalle sai an ja ka ba siyayyar ba an kai ka wani gurin kuma alaka jariya wai ku kana da budurwa ka duba kunya irin ta mata amma duk yanzu yanda al'amuran suka kasance abu ne mai sauki ta tambaye ka wannan alaka zauja alaka jariya kana da budurwa fa in sha'irna min ta'affuf in sun fahimci wannan kamamme ne ba duk wannan sakarcin shi fa baya yi amilna alaihi alhilata to za su fara yin dabaru iri-iri a kansa fi ma yuridnahu minhu cikin abin da suke so su samu daga wajen samin malin na kuɗi au gairihi ko waninsa so suke su cuce shi don haka sai a yi masa wannan don a tatse shi a karɓo wani abu ko kuma wani haka fa yana ajazna anhu in suka yi suka yi suka kasa suka gaza ainihin wato yi masa wata dabara da wani tarko da zai fada wa kallat hilatuhunna duk dabarunsu suka dakushe sun bi wannan shi bai ma san suna yi ba sun yi wannan kawai in yayi magana daya biyu kawai shi baya ƙar baya san surutu in akai akai duk dabarbarun da suke da su suka zama sun dakushe to raja'ana sai su bar wancan layin tunda sun ga ba za su iya farautarsa ba sai su dawo ya na bihi suna mai izgilanci ai na ga dai ko ustazan dai ma ai suna dariya dai ko ana ga dai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ai an ce yana sakin fuska ko mutum kullum muna zuwa muna sayayya amma kullum fuskar ka ba bushara saboda Allah to kaga an fara izgili an fahimta ko yaskharna sai su fara masa izgili wa ya ja'alnahu muslatan su dinga aibata shi wa ya ja'alnahu muslatan wa ya'ibna alaihi alkhaira su dinga aibata duk wani alheri da ke tattare da shi wata afufa da wannan kamewar tasa duk su dinga aibatawa wani ma za a gan shi kamar ya nuna ma ka'aba amma wallahi tallahi a kai dai ka ga mutum kawai duk fa da mutum ake shagobe ake taimaka iri-iri yau nawa muka gani masu wannan masu masu wannan sifar ta addini ke kin manta ma wannan wannan na unguwan nan tamu me sai an kirkiro wani labari yanda za a shafa mutum bakin fenti tunda ba za a samu hadin kai ba wa yattahimnahu fi dinihi su dinga tuhuma sama a addinin sa ce kawai ganin ido ne ma wa yansibnahu ila kafafati tab'i kuma su dinga jingina shi zuwa ga mugun hali wannan wannan ai kaza su dinga duk wani duk wata ɗabi'a mai muni mai kaushi shine kasafatu ɗabi'i kaushin ɗabi'a su dinga jingina masa ita su ce ya ba shi da hali mai kyau ba shi da ɗabi'a ba shi da kaza ba shi da kaza wa ya kulna inna ma huwa fihi laisa bi haƙiƙa su ce duk wannan abin da kuke gani game da shi ba gaskiya bane ba gaskiya bane kawon mu ai ta ce yana zuwa wajen ta yayi kaza a kirkiri wani labari na ƙarya a goga maka dan kawai bata bal yasta'milna zalika bal yasta'milu zalika lirriya duk abinda kuka ga yana yi wallahi ba dan Allah bane riya ce wa sum'a inda al-khalqi kawai yana so a ji shi ne sum'a jiyarwa yake yi wato yana yin sum'a ita da riya yin abu dan a gani sum'a yin abu dan a ji to duk abinda kuka ga yana yi riya ce da sum'a ba dan Allah yake yi ba gan shi da wani asuwaki ko in kaje shagon suka ji ya kunna karatu wallahi duk riya ne nawa muka gani irin su wannan kafaratan da rabu da shi yanzu sai kuma a dinga maganganu bakake wa huwa kathirun irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa wahilatu hunna fi hadhihi wa gairi dabarun su da makircin su a cikin irin wannan da wanin sa kalla an tan hasira da wahala ka iya kididdige su ka iya lissafe su suna da yawa makircin mata lissafi yana da yawa inna kaida hunna azim hatta laqad talifa kathirun minan nas bi sababihinna har ma ya zama da yawa daga cikin mutane fa sun halaka ta sanadiyar mata mutane da yawa duk wanda kake tunanin mutanen kirki ne wallahi mata sun halakar da su siyya ma fi mu'amalatihinna ma azwajihinna musamman ma wajen mu'amalanta su wajen mu'amala su da mazajen su wala ba'dun nas atlafna alaihi dina yace wala ba'dun nas atlafna alaihi dina wasu daga cikin mutane ma sun lalata wa mutum addininsa sun baramar da addini wa ba'dhum nafsa wani kuma sun halakar sun kai shi ga halaka shi kansa ya halakar da kansa wa ba'dhum mala wani kuma sun sa ya salwantar da dukiyarsa sun sa shi a tafarki mara kyau ya zo ya bi wannan layin duk dama yaron wani ne a shago an kore shi ko kuma shi kantin nasa ne amma ya biye musu duk jarin ya kare abun ya lalace Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai mu tashi fayin kulta dan naga lokacin namu ya ja da yawa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika shar Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصدعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية فندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
take a you know stop. Ba da stop ka za ka stop yi take a eh don wani lokacin suna barinta kamar tana abin nan ne hanyoyi saving da an mata Da sai ne ni ban san ba. Duk sun tayi sun gudu sun bar masallaci. Mun da taba kai kuma wannan ba sai da amma ban taɓa gaskiya a nan kuma sai an ba sai mun ba karatu ne ba.
eh sa stop ɗin Eh, wannan stop.